أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من قول ما الله سبحانه وتعالى جهد مو أيو الحميد أشرين دا بقوي جوة رمضان ko 28 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif 1441 muna kuma 21 ga watan biyar 2020 miladiyan annabi Isa alaihi salam za mu ci gaba da karatu mu cikin tafsirin alkur'ani mai girma kaman yadda muka tsaya a karatunmu na jiya a aya na 140 da uku wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin a gaba Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muwajjala a bai zamo ga wata rai ba nan ta muta a ce ran ta mutu illa bi idnillahi sai da izinin Allah kitaban muwajjala littafi ne wanda Allah ya masa ajali ya masa lokaci wato wanda aka kashe shi a gurin yaki ajalinsa ne ya zo sannan kuma wanda ma wato ba a kashe shi a gurin yaki din ba akwai ajalinsa yana nan yana zuwa idan an kashe ka a gurin yaki ko ka ki ka fito gurin yaki sabila da tsoron mutuwa to in lokacin ka ya zo din zaka mutu wa man yurid thawabad dunya nutihi minha duk wanda yake neman lada na duniya yake neman ya ce wato ya samu gara basa ne na duniya na ganima nutihi min hadha mubashi wa man yurid thawab al-akhirati wanda yake neman sakamakon lahira na aljanna nutihi min hadha mubashi wa sanajidi shakirin da sanuda musakawa wato masu godiya aka ce bayan abin da ya faru a fagen Uhudu sahabban manzon Allah wanda suka yi shahada akwai wani babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda wato yana cikin magagin mutuwa yake ce ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce wa manzon Allah nagode ku ce wa manzon Allah nagode ku ce wa manzon Allah nagode ku ce masa kun same ni cikin wadda wato suke matattu amma kada ku yarda ku bari wani abu ya shafi manzon Allah idan kuka bari wani cuta ya shafi manzon Allah to babu baku da abinda za ku faɗa ma Allah Ubangiji ba ku da uzuri abun Allah in kuka bari aka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Ubangiji yake ce wa sanajid shakirin a da mu saka wa masu godiyan nan irin waɗannan sahabbai din waɗanda kuma su suka juya tun daga lokacin da suka ga alaman yaƙi ya karye daga cikin munafikai suke neman su je su samu aminci a gurin kafirai suna tunanin manzon Allah ya mutu ko ko waɗanda suka yi arin gizo wajen ɗiban ganima tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa su tabbata a kan dutse wanda ya wato rumatu kenan kada su yadda su sauka daga gurin su ko sun ga annabi ya yi nasara ko sun ga kafirai suna kashe annabi da sahabbansa kada su yadda su sauko daga kan dutsen nan to bayan kuma ga abinda manzon Allah ya faɗa musu da suka ga alaman karyewan yaƙi wato cin nasarar sabbin manzon Allah har an kashe kafirai guda bakwai an tarwatsa su sai suka yi shawarin wato su sauko da yawa daga cikin sahabban sai suka sauko suna ce mu je mu ɗibi ganima mu je mu ɗibi ganima shine Allah yake ce wa man yurid thawabad dunya duk wanda yana neman wato sakamako ne na duniya na samun ganima nutihi minha za mu bashi wa man yurid thawabal akhirati wanda yana neman sakamakon lahira ne nutihi minha shi ma za mu bashi irin sakamakon lahira din wa sanajid shakirin kuma da sannuda mu saka wa masu godiya wanda suka samu istiqama suka samu sabati da su gushe ba suna tabbatar da imanin su ga Allah ta'ala kuma suna tabbatar irin su Abu Dujana wato suna tabbatar da koda manzon Allah bayanan an kashe shi ko ya mutu to su fa suna nan akan addinin manzon Allah babu gudu babu ja da baya na'am
وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله يتي سود يوى النبي أنكشيش كما ينا تارد ربيون جماعة دبي كثير تارد سيسنا ديوى أما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ba su yi rauni ba sabila da abin da ya shafe su ya same su na musiba domin ɗaukaka kalman Allah wa ma za'ufu wa mastakanu kuma ba su yi rauni ba wa mastakanu kuma ba su kaskanta sun yi saranda sun miƙa wuya wa kafirai ba wallahu yuhibbu sabirin Allah ubangiji yana son masu haƙuri masu tabbata wato lokacin da musiba ya sauka musu a wani kira'an wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu wato so da yawa wani annabi cikin annabawan da suka gabata qatala ma'ahu rubiyuna kathirun wato jama'a da yawa rubiyuna sune jama'a dubbai masu yawa ko ko kuma a wani fassarar rubiyuna wato kaman rabbaniyuna ne mutanen da suka mai da lamarin su zuwa ga ubangiji mutanen ubangiji وكأي وكأي من نبي قاتل معه ربيون واتو جماعة ما سيوا كوكما جماعة أبنجي ديوا سن إياكي تاردك تو أكتشي لي كمان يند عبد الله ibn Jubair yake faɗi da kuma mujahidu suka ce ba wani annabin da aka taɓa kashe shi a gurin yaki cikin annabawa dukka gaba daya ba wani annabin da aka taɓa kashe shi a gurin yaki nan ubangiji yana faɗin wato annabawa da yawa sun yi yaƙi fi sabilillahi kuma an kashe mutane da yawa a cikinsu kamar misalin yaƙin da Allah ubangiji ya faɗa mana a alam tara ila alladhina karaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum ko ko yaƙin annabi Dawud alaihi salam wanda Allah Ubangiji ya faɗi irin nasaran da ya ba ma wanda suka samu sabati fa hazamuhum bi iznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allah al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha to Allah yace sau da yawa annabi an kashe mutane da yawa wanda suke tare da shi a filin yaki amma fa ma wahanu bima asabahum basu samu rauni ba dangane da abin da ya shafe su na musiba fi sabilillahi wato domin ɗaukaka kalman Allah a tafarkin Allah wa ma da'uku ba su yi rauni ba ma'ana ba su samu dakushewan zuciya ba ko ganin cewa an ci nasara a kan su kenan yanzu sun miƙa wuya wa mastakanu kuma ba su yi saranda ba wallahu yuhibbu sabirin Allah ubangiji yana son masu yin hakuri masu tabbata akan hakuri na'am وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آه الله أبنجي يسي su waɗannan da Allah ya misalta su a baya wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rubbiyuna kaseeru wato ba abin da suke cewa idan sun ga an ci galba a kansu ko kuma hadima ya same su ba abin da suke cewa sukan gargi kansu ne sabila da wanda ya ga abu mai kyau wato wato wanda ya ga abu mai kyau aikinsa ne ya jawo masa wanda ya ga abu mummuna to fa bima kasabata yadikum wa afwan kaseer abinda kuka aikata ne to lokacin da su waɗannan mutane da Allah ke buga misali da su kata da ma'ahu biyuna Allah ce to ba abin da suke cewa in sun ga hazima ya same su lokacin da suke yaki da abokin gaba sai dai suna ce rabbana zikr lana zunubana suna ce ya Allah ka gafarta mana zunubinmu ya Allah ka gafarta mana zunubinmu wa israfana fi amrina Allah ka gafarta mana laifukan mu manya manya idan aka ce israfu shine al-kaba'ira babba wanda Allah ubangiji ya hana shi yasa Allah yake ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to suna cewa rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubinmu wa israfana fi amrina da barnan da muka yi na manya-manyan laifuka cikin al'amuranmu wa sabbita kadamana Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu wato akan mutanen da suka kafirce maka mutanen da suka kafirce ma ayoyinka na'am
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آه دليل قد كانت لكي سكي أقبان الله سكني نقافرا الله ga sakamakon su fa atahumullahu thawabad dunya Allah sai ya ba su sakamako na duniya tun daga duniya sun samu kyakkyawan sakamako wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan sakamako na lahira wallahu yuhibbul muhsinin Allah ubangiji yana son mutane masu kyautatawa Allah ubangiji yana son mutane masu yaqini da taslimi gare shi waɗanda duk lokacin da al'amarinsu ya rikice sai su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, Allah Ubangiji yana son su. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
يا أيها الذين آمنوا إن تديئوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين الله يتي يا قوان لكي إيمان أنا مغانا للنسار كينا إن تديئوا الذين كفروا إذن كك بكافرنا waɗanda wato tun kafin ma a gama yakin suka yi saranda suke tunanin da su je su nemi aminci a gurin Abu Sufyana da kuma irin su Abdullahi ibn Ubay waɗanda tun kafin ma a bargun yakin ya tattari mutane ɗari uku suka koma da kuma wanda suke cewa Ahab ai dama ba annabi bane idan da annabi ne yaya za a yi har ma ya ci nasara ya wato yayi za a yi har a rushe shi ba tare da ya ci nasara ba ai ba annabi bane wannan ba annabin gaskiya bane in dai annabin gaskiya ne ba za a ci nasara a kansa ba wato ana ta kawo maganganu na jefa kokonto cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lansaru shine Allah ubangiji yake ce ya ayyuhal ladina amanu in tudiul ladina kafaru idan dai fa kun bi waɗanda suka tafirce yaruddukum ala aqabikum da su mayar da ku ne akan digadiganku ku fasa fita yaƙi din kamar yadda Abdullahi ibn Ubay ya mayar da wasu da su mayar da ku ruwa ne cikin kafirci fatan qalibu khasirina sai ku juya kuna masu taɗewa kuna masu asara Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين آه با ubangiji Allah shine majibancin ku ubangiji dai shine majibancin lamarin ku wa huwa khairun nasirin kuma Allah ubangiji shine fiyayyen masu taimako ana magana kenan akan kabilun nan guda biyu banu maslama da banu harisa wa wanda suke daga kabilan ausu da kabilan khazraju wanda suka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ubangiji yace irhammat da'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma waɗanda suka yi himman su bar manzon Allah su koma wato su bi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da abin da ya kira su a kai na cewa wato tunda annabi ya saba wa shawarinsa ya bi maganan yara dan haka shi kenan shi ya ja kansa yaki takali da sauransu to Allah ubangiji ya tabbatar da waɗannan mutane guda wato kabilu guda biyu banu harisa da banu maslama Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne majibancin lamarinsu balillahu maulekum Allah Ubangiji dai shi ne majibancinku ba don Allah ya jibance ku bakan to da kun bi waɗannan kafirai da Allah ya ce in tudi'ul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum da kun bi su in kuka bi su kuma fatan qalbu kafirina to balillahu maulikum wa huwa khairun nasirin shine fiyayyen wanda yake taimakon wanda ya darje wanda ya samu koma baya ko ko wanda ya fuskanci abokin gaba Allah ubangiji shine fiyayyen wanda yake taimako ba wani ba na'am
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرؤب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم ومأواهم النار وبئس المصير وبئس مثوى الظالمين آه الله يشي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرؤب za mu jefa tsoro da fargaba a zukatan waɗanda suka kafirce lokacin da sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaki ya karye a sahabban da suka san annabi yana raye suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma Abu Sufyan da jama'ansa sun da cewa annabi ya mutu dan an ce masa annabi ya mutu to amma dai bai gama yadda ba sai ya ce afikum muhammadun ya daga murya cikin sahabban annabi da suka rage shin a cikin ku akwai Muhammadu daga nesa annabi ya ce masa sahabbansa ku shiru kar ku amsa masa ya sake ce afikum muhammad afikum abubakar shin a cikin ku akwai abubakrin annabi ya ce ai shiru kar a amsa masa aka yi shiru ya sake ce to afikum umara shin a cikin ku akwai umar kafin annabi ya ce ai shiru kar a amsa masa sai sai dina umar ya ce eh dukkanmu muna nan da akwai abubakar akwai umar akwai manzon Allah kuma Allah sai ya kunyata ka da waɗannan jama'a ce sai Allah ubangiji ya kunyata ka sai Allah ya kawo ƙarshen ka a hannun waɗannan jama'a ce to shine bayan wato sun riga sun juya sun koma bata bayan wato sun ce wata shekara da a sake haduwa a nan Uhud kenan a sake yaki sun faɗi haka sun juya a hanya sai wasu suka yi shawari suka ce ai da mun dawo mu dawo kawai mu shiga cikin madina mu kashe su gaba ɗaya kada mu bar kowa to sai Allah ya jefa tsoro a zukatansu Allah ya ce sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu da mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirce bima ashraku da abin da suke tarayya da shi ma ubangiji ma lam yunzil bihi sultanan wanda ubangiji bai saukar da wani wato hujja na bauta masa ba kamar lata da uzza kenan a ka'ida idan mutum ya so abu wato kamar yadda ke gurin karatun sufaye ma a habbata shi an illa kunta abdan lahu babu abinda za ka so shi sai ka zamo bawansa to idan wato ka so wani abu to soyayyan sannan tamkar bautansa kake yi to zaka ga dan adam yana son mata yana son yaya yana son dukiya yana son jin dadi waɗannan duka an saukar da wato hujja akan haka kaman son mata Allah ubangiji ya ce wato wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kaga kuma wannan Allah ya saukar da sultani a kansa to kaman lata da uzza da suke bautan su Allah ubangiji Allah yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata nukri alakum adh-dhakar wa lahu al-unthi tilka idan kismatun dije wannan lata da uzza da ake dangana ma Allah kuma mata ne Allah ubangiji yace kuma da kanku kuna kin mata duk da sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah ko kuwa lata da uzza mace ne da namiji, lata shi ne mace, ita ce mace, uzza kuma ita ma mace ce dukansu gaba daya, to sun ce dukansu suna bautansu ne domin su kusanta su zuwa ga Allah ma na abu domin illa da yukar rubuna ilallahi zulfa. To malam min zalbihi sultanan, malam min zalbihi sultanan, Allah bai saukar da wani hujja da dalili akan bautan abin da suke yin shirka ma Allah da shi ba wa ma'awaihu wa ma'awaihumun nar makoman su wuta ne wa bi'sa maswal zalimin wuta kuwa in shine makoman mutun to muni ya kai matuka tur da makoma na azzalumai wanda suka yi shirka ma Allah kuma suka saba ma dokokin Allah suka kafirce ma ayoyin Allah na'am
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آه الله أبنجي يجي ولقد صدقكم الله وعده Allah ya cika muku alƙawarinsa Allah ya riga ya cika muku alƙawarinsa dama Allah ya muku alƙawarin nasara to ai ya cika muku alƙawari din tun daga farko kun yi nasara akan su mushrikai din kun kashe mutane bakwai daga cikin su har sun juya baya hazima ya same su ai Allah ya ba ku nasara abinda dai ya jawo muku haziman da kuka samu daga baya shine saba mu umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake duk yadda yaki ya kai ya komo kada rumatu su sauka daga kan dutse masu kibau kenan kada su sauka daga kan dutse amma kuka saba umurnin Allah kuka saba umurnin manzon Allah kuka sauko daga kan dutse to ai kuka ja mu kanku walaqad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya cika muku alƙawarinsa wanda suke cewa annabin ba na gaskiya bane ko ko ai ba a taba yin nasara akan wani annabi ba to ai an ci nasara daga farko istahusunahum bi iznihi lokacin da kuke sassara kan kafirai da izinin Allah Allah ya ba ku nasara da farko kuna ta giggirbe su kuna halaka su hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri har sai lokacin da fashiltum wato kuka wace kuka daidaita wata na za'atun kuka yi jayayya fil amri cikin al'amarin lokacin da wato kuka yi jayayya akan dutse wasu suna ce mu sauka wasu suna ce a a kada a sauka wajen sahabbai guda arba'in dukan suka sauka to shine Allah ya ce hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri har lokacin da kuka wato ta'i wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya cikin al'amari wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah ubangiji ya nuna muku abinda kuke so na nasara minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai wanda fa shi ba damuwansa yayi yaki bane a cikin ku akwai wanda duniya yake nema kaman waɗanda suka suka yi arin gizo wajen diban ganima suka ce a sauka daga kan dutsen irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da har aka je aka fara shirye-shiryen a naɗa shi ya zama sarki annabi ya ce minku a Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amma a cikin ku akwai wanda ba duniya yake so ba shi yana neman lahira ne waɗanda suka tsaya suka yi sabati suka ce wallahi ko za a kashe manzon Allah muna nan irin sa Abu Dujana irin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka abu wanda yana ce masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku da uduri a gurin Allah in kuka bari aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce summa sarafakum anhum liyabtaliyakum daga ƙarshe Allah Ubangiji sai ya kuɗe ku ga barinsu ma'ana har kun ci nasara kun hau kansu alaman hajima ta sami kafirai sai kuma Allah Ubangiji ya tunkuɗe ku ga barinsu ma'ana sai ya zamanto su suka dawo suka hau kanku Allah ya yi haka ne liyabtaliyakum domin Allah ya jarrabe ku walaqad afa ankum hakika yanzu kan Allah ya yafe muku wannan ba ana mamaita muku ba a yafe bane wanda suka juya suka gudu a gurin yaki to ku ji walaqad afa ankum Allah ubangiji ya yafe muku wallahu zu fadlin 'ala almu'minin Allah ubangiji ma abocin fifiko ne da falala mai yawa wato akan mu'minai Abdullah ibn Abbas yace wallahi ba dadin manzon Allah ba dadin Allah ubangiji ne da kansa yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirati ba ba dan Allah ubangiji ne ya fada ba da mu kan dai ba mu yadda a cikinmu ba wato ba za mu ce a cikinmu da akwai wanda yake yakin nan ba don Allah ba ba don Allah ne ya faɗa ba to mu dai ba za mu ce a cikinmu akwai yaki wanda yake yaki domin duniya ba amma Allah ne ya faɗa walaqad afa ankum hakika Allah ya ya yafe muku wanda suka gudu a gun yakin ma Allah ya yafe muku amma banda munafukai su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda suka boye munafinci a zuciyarsu suna cin kafan manzon Allah kullum cin kafan annabi suke yi ba su kaunan su da alkhairi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tamsakum hasanatin tasuhum idan kikkiawan abu ya samu sahabban manzon Allah na nasara wato sai ya bakanta musu rai idan kuma mummunan abu ya samu sahabban manzon Allah sai suna farin ciki suna farin ciki to Allah ubangiji yace Allah ya riga ya yafe muku wallahu zu fadlin ala almu'minin Allah ubangiji ma abocin fifiko ne da falala mai yawa akan mu'minai na'am
إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
إذ تفعدون ولا تلوون على أهد والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم جما بجم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الله يتي إذ تفيدون كتنا لوك شند كشي هوراوا ولا تلوون على أهد باك ويويو وباك جويا وزوا غواني والرسول يدعوكم في أكريكم من ذن الله ينا كرنكو ينا كرنكو ينا شيء إلي إلي عباد الله ilayya ilayya ibadallah annabi yana ce a zo gurin sa a zo gurin sa ku zo ni ne annabi Muhammadu ganinan anan ganinan anan wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhraykum annabi yana kiran ku a bayan ku yana kiran ku
a fa asabakum gamman bigannin likai la tahzanu ala ma ma fatakum sai bakin ciki ya same ku akan bakin ciki bakin ciki rabi biyu ya same ku bakin cikin farko kuka samu babban hazima ma'ana wato mushrikai suka kashe da yawa daga cikin ku amma kuma wannan jarrabawa ne Allah ya yi maku to kun samu bakin cikin wannan ba asabakum gamman bidanni bakin ciki na gaba kuma ɗayan bakin cikin shine shedan da ya kelanta an kashe annabi Muhammadu an kashe annabi Muhammadu to babu wani musiba mai girma da ya kai wafatin manzon Allah da ya kai mutuwan manzon Allah lokacin zuciyansu ya yanke suna ganin shi kenan karshen addinin nan ya zo tunda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mutu Allah ya ce fa asabakum gamman bi gammin likai la tahzanu ala ma fatakum an yi muku haka ne dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kuce muku wala ma asabakum ko kuma abin da ya same ku na jarrabawa wallahu khabirun bima ta'malun Allah ubangiji masani ne da abin da kuke aikatawa na'am
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
ثم أنزل عليكم من بعد الجم أمنة نعاسا يكشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر, قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل كتب عليهم القتال إلى مداجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله يقول ثم أنزل عليكم من بعد الجم أمنة نعاسا bayan wannan bakin ciki wato da ya same ku sai Allah ubangiji ya saukar muku da amanatan wani aminci aka ce amanatan ma'anansa a lugha shine amincin da mutum ya samu bayan ya shiga cikin firgita da tsoro mai yawa amma shi amnu shine ainihin amincin da mutum ko da yaushe yana cikin lafiya da salama da da kwanciyar hankali amma amanata shine kwanciyar hankalin da ka samu bayan firgita da tashin hankali Allah ya ce to summa anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan nu'afa Allah ya saukar muku min badil dammi bayan bakin cikin da kuka yi fama da shi na tunanin an kashe annabi da bakin cikin da kuka yi fama da shi na hazima da kuka samu sai aka saukar muku da amanatan aminci nu'afan yaksha fa'ifatan minkum har janjadi yana kama wasu jama'a daga cikin ku wa ba'ifatun qad hammatuhum qad hammatuhum anfusuhum ko ko qad ahammatuhum anfusuhum ajra'an hafsu wasu jama'a kuma wato damuwan sun damu ne da kansu ya nuna billahi gairar laki zannan jahiliya suna zace zace ga Allah ta'ala zaton da ba gaskiya bane da tuni irin na jahiliya wato suna tunanin yaya za a yi su je su nemi aminci a gurin mushrikai da kuma Abdullahi ibn Ubay yana tunanin wato yaya za a yi ya haukan shugabanci tun da dama lokacin da Sayyidina Rasulullah ya yi hijira zuwa Madina a lokacin ana shirye shiryen nada Abdullahi ibn Ubay a matsayin shine sarkin Madina da annabi ya je Madina kuma shikenan abin ya shashance shugabanci duk ya dawo hannun shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wasu jama'an kuma a hammatu mamuzun sun yi mutun damu ne da abin da ya shafi kansu yazunnuna billahi ghayra laki zannal jahiliya suna zace zace koma bayan gaskiya ga ga ubangiji irin zato na jahiliya yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shay yanzu a hakan muna da wani nasara kenan shin akwai wani al'amarin da muka samu na nasara cikin wannan yakin kenan Allah ubangiji ya ce qul innal amra kullahu lillah ka faɗa musu ya rasulullah dukkanin al'amari na Allah ne ko yaya ne kowani hali kowani yanayi dukkanin Allah ne yukfuna fi anfusihim ma la yukfuna laka a zuciyarsu suna koya wani abin da ba su bayyana maka a zuciyarsu suna koyewa suna cewa ai ba wani lamarin da muka samu na nasara yau ba wani al'amarin da dai muka samu na nasara yau Allah ya ce yaquluna fi anfusihim yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna haun suna ce da a ce akwai wani nasarar da muke da shi a nan wajen da a ce akwai wani al'amarin da yake gare mu da ba a kashe mu a nan wajen ba Allah ya ce kul ka faɗa musu ya rasulullah law kuntum fi buyutikum da kuna cikin gidaddajinku la baraza alladhina kutiba alaihimul qitalu ila madajihim da wanda aka rubuta musu mutuwa da mutuwa ta je ta same su har gurin kwanciyansu ta ɗauki ransu a gurin duk wanda Allah ya rubuta ajalinsa to ajalinsa sai ya same shi kuma bayan dai ake da mutazila su mutazilawa suna ganin mutumin da aka kashe shi wato kaman an masa gaggawa ne lokacin sa bai yi ba aka ɗauki ransa shi yasa ma ake biyan fansa amma ahli sunnati wal jama'a asha'ira suna ganin wanda aka kashe shi wato lokacinsa ne yayi aka kashe shi kullun ya mutu ala ajalihi wa law maqsud kowa yakan mutu ne akan ajalinsa ko da kashe shi akai qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qitalu ila madadihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ya haka ne dan ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku waliyumahhisa ma fi qulubikum kuma Allah ya kankare abin da yake cikin zuciyanku wallahu alimun bi zati sudur Allah ubangiji wato masani ne da abin da zukata suka boye na'am
innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
يا أيها الذين آمنوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله يجري إن الذين تولوا منكم lallai waɗanda suka juya baya daga cikinku yau maltakal jam'ani wato suka juya suka gudu ranan da aljam'ani jama'a biyu suka haɗu jama'an sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'ifatun mu'minatun da kuma jama'an kafirai na mushrikan Makka innal ladina tawallaw minkum yawmal takal jam'an wanda suka gudu suka juya baya a cikin Qur'anin da jama'a biyu suka hadu inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu shaytan ne ya kaskantar da su da shashin abin da suka aikata na laifuka da abubuwan da suka yi wato na saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya ce kada su sauka a kan dutse suka sauka to shi dan ne ya kaskantar da su da wannan abin da suka yi din walakad afallahu anhum amma fa Allah ya riga ya yace musu Allah ya yace musu inna Allah ghafurun halim Allah ubangiji mai gafara ne kuma Allah ubangiji mai hakuri ne Allah ubangiji ya riga ya yace masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a kuma ɗago magana a kansu ba shi ne aka ce a Sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu wato akan ce ba da shi aka yi Badar ba ba da shi aka yi Uhud ba ba da shi aka yi kaza ba yake faɗa yake ai ni na gode ma Allah abinda nake gode ma Allah shine a Hudaybiya bana nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannunsa daya ya daura akan daya yace ga bai'an Usmanu na karba masa bai'a da hannuna yace hannun manzon Allah ya fi hannun kowa a duniya Annabi da hannunsa ya mun bai'a wato ya karba mun bai'a a bai'atul ridwani yace kuma maganin yakin Uhud Allah ya riga ya ce walaqad afallahu anhu Allah ya riga ya yafi ya riga ya yafi walaqad afa ankum wallahu bi fadlin ala almu'minin Allah ya yafi kuma Allah mai fifi ko ne dan haka ba sai an dago wannan ba shi yasa duk wanda zaka ga yana kutsawa cikin martaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas wannan mutum fasiki ne ba zai kafirta ba ba zai zama kafiri ba idan mutum ya riga ya ce la ilaha illallah shi ba kafiri bane al'ahdu alladhi bainana wa bainahum la ilaha illallah ko as-salah abin da ke tsakanin mu da kafirai la ilaha illallah ne idan dai mutum ya ce la ilaha illallah to ya shigo cikin zimman musulunci za Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an umurce ne ya ji mutane sai sun ce la ilaha illallah sun ce muhammadur rasulullah shi yasa mutum baya kafirta da yawan zunubi duk yawan zunubin mutum ba zai zamo ya kafirta ba kabila da zunubinsa sai dai mutum ya zamo fasiki mutum ya zamo mai mummunan laifuka amma bai zamo kafiri ba wa man koda mutum mutuwa yayi bai tuba daga laifinsa ba koda mutum ya saba fahimta da kai da shi to kada ka yadda ka ce masa kafiri a wannan shine koyarwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah yace walaqad afallahu anhu hakika Allah ubangiji ya riga ya yafe musu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana yawan fada yana ce Allah Allah fi ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin zahaban mithla jabal uhdin zahaban ma balaga nisfahu wala nusayhu na hada ku da Allah na hada ku da Allah akan sahabbaina da dayan ku ya ciyar da zinare wanda girman sa ya kai dutsen Uhud bai kai rabin mudun sahabina ba bai kai mudu ɗaya ba balle bai kai mudu ɗaya ba kai bai ma kai rabin mudu ba balle ya kai mudu shi yasa duk abubuwan da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abubuwan da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake dago irin waɗannan abubuwan sai domin ya daga wanda yake neman ya daga fitina a cikin al'umma ya shawwaha tunanin mutane amma duk abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah na sabani gaba ɗayansa jarrabawa ne kuma suna nan a abin da Allah ya musu na yafiyan nan sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu shine wanda ya siyar da dukiyansa ya bayar da abubuwan da ba a samu wanda yayi irin wannan ba wanda manzon Allah yayi ta kuka yana roƙa masa Allah yana ce ma darra Usman Usman ma fa'ala ba'd al-yawm ba dai duk abin da Usman yayi bayan yau sayyidina Usman babu abin da zai cutar da shi akan haka to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu maradu anhu Allah ubangiji yace walaqad afallahu anhum hakika Allah ubangiji ya riga ya yafe musu inna Allah ghafurun halim Allah ubangiji ne gafara ne na zanubai kuma halim Allah ubangiji mai tsananin hakuri ne na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني كعبا من الله la takunu kallazina kafaru kar ku zamo kaman wanda suka kafirce wa qalu li iswanihim idza darabu fil ardi suna ce ma yan uwansu wanda suka yi dogon tafiya a doron kasa wato wanda suka yi tafiya mai nisa aukanu guddan ko suka fita fagen yaki suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce musu law kanu indana mamatu wama kutilu suna ce da a ce suna gurin mu ai gashi nan sai da muka ce muku kar ku fita kamar yadda Abdullahi bin Ubay ya faɗa lokacin da wato ya wato abin da ya samu sahabban manzon Allah a yakin Uhud ya same su sai ce a hab ai dama mun faɗa masa mun ce masa kar ya yadda ya fita ya biye wa maganan yara ya fita wai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗan haka Allah ubangiji yace to ai haka suke faɗi suna ce laukanu inda na mamatu wa ma kutilu da a ce suna gurin mu da ba su mutu ba وما قتلوا دابا كشسوا ليجعل الله ذلك حفرة في قلوبهم دون الله يسكى هكا يزمون داما دتاكي وأزكاتهم والله يحيي ويميت كركم أنت الله شيكي رايا وشيكي كشيوا wanda Allah ya rubuta masa mutuwa da wanda ya mutu a gurin yaki da wanda ya mutu a gida duka kwanan su ne ya kare in ma ba kace ta gun yaki ba to mutuwa zai zo har gida ya dauke ka wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir Allah ubangiji shike rayawa shike kashewa kuma Allah ubangiji yana ganin abinda kuke aikatawa basirun bima ta'maluna mai ganin abinda kuke aikatawa ne na'am
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله يشي ولئن قتلتم إذا أتكشف في سبيل الله إن أتكشف أفرين داغا أتفركن الله أو متم كوكك متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون غافرا الله da rahman Allah wanda ya tanada mu wanda aka kashe su a fagen daga khairun yafi alkhairi mimma yajma'una daga abinda wasu suke tarawa na duniya ko ko daga abinda masu diban ganima suka je suna tarawa to ya fiye musu alkhairi mutuwan nan da suka yi lamakfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un gafaran Allah da suka samu da rahman Allah da suka samu ya fi alkhairi min ma yajma'una daga abin da suke tarawa na'am
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله يكفي ولئن متم أي إذا ما كن متم إذا ما كن متم أو قتلتم كوكو أكا كشيكو lailallahi tusharun zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku za ku koma wanda suka mutu da su zo gurin Allah ne wanda aka kashe su duka dai makoman kwaya ɗaya ce kuma hakika ce wanda babu wanda yake musunta mutuwa shi wanda bai fito fagen yakin an kashe shi ba ya san a kwana a tashi zai mutu to ai kuwa da wanda ya mutu da wanda aka kashe shi duk ɗaya tunda kowa kowa guri ɗaya zai je kuma za a taru ne a gaban Allah Allah Ubangiji ya fifita shahidai da falalansu su yasa shahidi darajar da Allah Ubangiji ya bashi daraja ne mai girma shi yasa ba a ma masa wanka ba a cire kayan jikinsa sabila da wanda ya mutu ne ake ake cire masa kaya ko ba a masa wanka dan haka shi ba ya mutu bane bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun shi yasa shahidai da kayan su da aka kashe su haka ake tona kasa a saka su a cikin gabari to sahabban manzon Allah da yawa suna burin shahada kuma mu ma da yawa wanda ba mu rayu da manzon Allah ba muna burin shahada to bisharar manzon Allah ya gama kowa ya gama komai manzon Allah yake ai ba dole ne sai wanda aka kashe shi a fagen daga bane shahidi shahidai sun kai su nau'i takwas wanda garu ya fado masa a kai ya mutu shahidi ne wanda ya mutu saboda ciwon ciki shahidi ne wanda ya mutu saboda annoba shahidi ne wanda ya mutu sabila da kare dukiyansa shahidi ne wanda ya mutu akan kare addininsa shahidi ne matan da ta mutu a wajen haihuwa shahada ta yi wanda ya mutu ranar juma'a shahidi ne amma kuma babu shahidi kamar wanda aka kashe shi a fagen daga suna da wani matsayi na musamman a gurin Allah ta'ala da su tashi a gurin ranar alkiyama suna haske guraben da aka yi musu ciwo yana yana haske kamar wata kwanan goma sha hudu suna haske suna kamshi darajarsu daban ne kuma shugaban wa'annan shahidai shine sayyidina Hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake wala in muttum aw qutiltum la ila Allah tusharun a idan ma kun mutu ko an kashe ku to gaba ɗayan ku za ku taru ne a gaban Allah Allah ya saka mu kowa da abin da ya aikata na'am
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
فبما رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يكفي فبما رحمة من الله سبيلا da rahman ubangiji da ya saka cikin ka ya rasulullah linta lahum ka zamo mai saukakawa mai tausayawa ga sahabbanka ولو كنت فظا غليظ القلب da ka zamanto fazzan mai kaushin hali mai mummunan hali galizal kalbi ne ka kausan zuciya lam faddu min hawlika da sahabban sun watse ba su iya zama da kai ba fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ka yafe musu ya rasulullah sannan ka nema musu gafaran Allah sannan kai shawara da su fil amri a cikin al'amura yasa yana daga cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shawara da sahabbansa duk da cewa duk duniya ba wanda ya kai shi fanya ba wanda ya kai shi hankali ba wanda ya kai shi idrakin abin da yake sau amma manzon Allah ya yi shawara da sahabbansa kuma ya dauki shawarin sahabbansa a lokacin fita yakin Uhud manzon Allah ya yi shawari ya ce masa sahabbansa da mu fitan ne mu same su ko kuma mu bari sai sun zo gida su sadda mu a shirye sahabban manzon Allah da yawa matasa irin su Sayyidina Ali ibn Abi Talib da sauran Sayyidina Abubakar da Umar duk suka ce mu fita mu same su ya Rasulullah ai jarumi bai zama sai an zo an same shi Abdullahi ibn Ubay shine yace a akar mu fita mu zauna mu jira su idan sun shigo to shi kenan shi yasa lokacin da manzon Allah ya fita yaki din Abdullahi ibn Ubay yake muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu sahabban manzon Allah yayi ta murna da haka yana jin dadi sai ai sun kijin magana na ne sun kijin magana na ne to annabi Allah ya ce maza fa'fu anhum ka musu afwa ka yace musu wastaghfir lahum ka nema musu gafaran Allah babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafiya inda da ka zo masa da jahilcin duniya gabaki ɗaya zai zo maka da rahma da jin kai na duniya gabaki ɗaya ba a taba kure shi ba kuma bai taba daukan fansa ma kansa ba manzon Allah bai taba wato a masa abu ya rama ba wala yarfa'u sayyi'ata bis sayyi'a wato baya rama mummuna idan an yi masa mummuna kullum halinta mai kyau ne ma tuwa kulkuhu nasimu wala ghayra muhayyahu rawdatul janna'u rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u to Allah yake fa'fu anhum ka musu afwa yafe musu wastaghfir lahum ka nema musu gafaran Allah idan dai annabi ya saka baki to Allah zai yi gafara din sai da Allah ya ce wala wannan zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul annabi ya nema musu gafara law jadullaha tawwabar rahima Allah ya fafu an wastaghfir lahum wa shawirhum fil amkani mushawara su cikin al'amari fa idza azamta idan ka in ka shirya kai damaran ka tantance wani abu fatawakkal ala Allah ka dogara da Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah Ubangiji yana son wanda suke dogara da shi a lokaci yayi ko da mu tsaya anan insha Allah kuma in Allah ya yarda gobe idan Allah ya kai mu za mu rika karatun mu na tafsirin Alkur'ani mai girma kaman yanda ko fa yau ne za mu rika karatun ko gobe ne za mu rika karatun mu na tafsirin Qur'ani mai girma sannan karatunmu na kitabu shifa bi tarihi hukukin mustafa shi ma za mu rufe shi gobe idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah Allah ya yafe mana kurakuran mu wala mushaffahir bauchi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda suka dauki nauyin karatun mu cikin gari da wajen garuruwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya rubanya musu da cikin mizanin su albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته